والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da uku ko ashirin da uku ga watan rabi'a da awwal shekara ta dubu biyu dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba nan ba muna cikin sura ta sha takwas sura ta tafi wanda sura ce makiya mu kuma darasi guda uku a cikin ta za mu tafi darasi na hudu aya ta hamsin da bakwai suna da gwamnati gudu wanda kake sai kiyo mana jagoranci wajen biya wajibi da fassarawa daidai babu duka aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Allah madaukakin sarki yace wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi babu wani mafi zalunci fiye da wanda wato aka ambato masa ko aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangiji madaukakin sarki babu wanda ya kai wannan zalunci fa a'rada anha yawa shi ne ka karanta masa alqur'ani ka jawo aya amma idan ana yi wa tunani yake ko dai yace ku faru makata ko kuma yace alaji wannan da ku ake ba da an zo an ga aya ji kallo ne yake da kuma ake yana zaune a majalisa ana tattauna da ya ji wani malami ya san ko aya ya fassara to shi ba da shi ake wani zuwa da shi to Allah wani hukun sarki yake banda babu wanda yake wannan zalunci wanda zai yi watsi da ayoyin ubangiji wanda hukun sarki an karanto masa an biya amma ya rika jin cewa ba ta shafe shi ba Allah wani hukun sarki yake wa mana amada an zikiri fa inna lahu ma'idatan banka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk wanda ya wasi an zikiri ya kauda kai gabar ambaton mu da tunatarwar da ake maka Allah ya ce fa inna lahu ma'ikatan barka to a rayuwar da yake duniya cikin kunci zai yi ko da kana da sa kikkiawar sila amma a zuciyar da shi ya sani yake babu sa shine ma'aikatan banza Allah yake wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma ranar alkiyama ta je shi makahu baya gani duk wannan daji hankalin da za a je dai a tsaka ka da kansu ne da cewa ya ubangiji ni ma hakauta ni a'ma dan me yasa ka daje ni makahu me yasa wa kad kuntu basira al'adin da ido na a duniya sai Allah yake kadalika adatta ayatina kamar haka ne ayoyin mu suka zo ba haka ita wa'azi kana ji kake da wata ajewa da kowa ta fa nafita aifata rabta kai wa su da su ka kale Allah yake wa kadalika ne wa kunsa kamar abin da kai din nan sakamakon abin da kai tun sa bi ma'ana sutura kai ma za a kale ka kamar an manta da kai haka ba ne Allah yake yi to sai Allah ya rubuta sarki yake to ba ba bi zalimi fiye da wanda aka yi wa wa'azi fa a'rada anha sai wa da wa'azi yana jin ba wanda ko bayan kai wa'azi ka ga wanda yake a gaban mu ba ka ji to tunda ka girme mai wa'azi ita ayar ka girme ta in dai amfani da usulubi mai kyau ko babu magana raini a ciki ayar abin da Allah yake so a faɗa shi aka faɗa Allah bai san kallon mai magana abin da aka faɗa za a kalla eh waye ya faɗa yanzu ko a jisa annabi alaihi salatu wassalam aka zo aka ce ma ai annabi ya ce kaza da kaza ya danganta da mai wa'azi in yayi usulubi mai kyau ya kamata ya kalli mai magana waye asali ya faɗa idan ka girbi wanda ya faɗa ita ma shi ma abin da ka girbe shi shekara dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin da wani abu idan ka girbi wanda ya faɗa ayar ma ka girbe ta wanda asalin da daga lahul mahmud aka ɗauko ta ita ma ka girbe ta to saboda haka wayannan abubuwan shi ta amma wani mawaki ke cewa mawzu min zatin qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun wa law min jahilin ka rika kallon magana da haka a karewa ba an raba da zuke da aura ko sai ka ga ce wani idan dan wato kaza ne da biya kawo wani akwai da aka faɗi za ka ji a ce yadda ka kai ba ba ba yallo yallo akwai da ga ba mata zira yanzu za mu ga an faɗi wani an girge ta kai wani za ka bari shi an faɗi sunan wani saboda shi ne sai ku islam a bangaren ne akwai wani daga cikin manyan manyan ke wannan lokacin na wani a a a a lantarorin da a sunan da ya rubuta a kofar gudu shi ne shi ne nan sosai sa daga ce imamu bukari ya ce gwara ce wannan ya ce shi ne dalilin da za ka iya kama shi to shi ne Allah maka cikin sarki ya ce jan hankali cewa ba wasu zalunci a duniya fiye da wannan wanda za a gaya ba aya alqur'ani ko hadisi فعرض عن حيواته الله ونسي ما قدمت يداه yayi wasi ya manta abin da duk Allah ya sake duk abin da yake da bargaza da kwakiya ya biya masa wannan Allah wanda mutum sarki yake to ba wanda ya bu wannan wato zalimi to shi Allah wanda mutum sarki yake inna ja'alna ala qulubihim lalle mun sanya wato ja'alna ala qulubihim akilla wato mun sanya marafi shine akilla wato mun sanya maraba akan wato dukiyar ai agudiyar da wato dawa da an yi kawo mun sanya wani rubi da wani wato wani abu da zai rubi an yi kawo dan kan ma su fahimci abin da ake ake ake fada da gaskiya kurkuru amma wani ya fahimta ta ba shi ne Allah ya rabu cikin garbe ce wa fi hadani waqara sannan mun sanya kurkaka a gumin ga shi dai ana fada ga kunnan amma wani ne لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها duk wanda za a faɗi gaskiya shi amfani da ita to irin wanda ake magana ba wani ta shi magana ba a gaskiya in ta zo ba za ta yi amfani da ita ba shi ne wannan zubar da Allah wanda kacin sarki yake wani to shi ne yake wani ta da hawa mutumar guda to ga magana za ta fitowa inda za ka kira wasu zuwa ga shiriyar Allah falan ya haka zuwa za ta taɓa shiriya ba idan a ce abadan har abada duk abin da za ka zo ka bada inda za ka zo ka tabbatar da har abada ba za ka yi dare za ta yi amma ba za ta yi amfani da shi ya shine ga ya da ni dan abada sai Allah yake wa rabbuka al-ghafur wallahi ubangiji ka shine al-ghafur me gafara zu rahmati ba abuti wa zu rahama da jin kai law yu'aqiduhum bima kasabu da Allah ya saka mutane ne da irin abubuwan da suke tsororta kamar da Allah ya rubuta garje zai a wala fadi walau yu'aqidu Allahu an-nasa bima kasabu ma jaraka ala zariha azariha min dabba da Allah yana kama mutane don gani da abubuwan da suka aiwatar da babu abun da za a bari a banka ko da dabba duk wani abu da yake kullu ma yadubbu ala al-amri to da ba abun da za a bari inda dan ne gon mu za a samu to shine Allah ya rubuta garje yake zai a wala cewa لعجل لهم العذاب da sai Allah zai kama bayi da abin da suke aiwatarwa la'ajjala lahum al'azab lalle da ya gaggauto musu azaba kafin lokacin da za a kama su za su je karan gobe kawai a ce a shekarar farko sun yi tabargazar da ya kamata a kofar da su sai a tafi da su kawai Allah ya ce ballahum maw'id amma bari wannan zance an sanya musu wani alkawari lan yajidu min dunihi mawla ba za ta samu ko ba bayan wannan alkawarin da aka yi an ce 2020 za a ga bidan kasar gaba daya to ba za a samu wata mafaka ba sai a ban Najeriya gaba daya saboda za a samu matsala a koma Amerika babu wanda ya ji ne mawila babu wanda ya ji samu wata mafaka da zai yi baki wanda Allah madaukakin sarki ba zai ganci a wannan gurin ba ai ne da lahu inda anu mahidun wala mahisun wala ma'adin ba shi da mafaka duk gaba ɗaya mahid wato da mahid yana nufin walan kamar da yake walan ta jina min dunihi multahada to shi ma yana nufin mafaka ba wata mafaka da za ta yi sai Allah yake wa tilkal qura wadanda ban ko wadannan wasu alƙaryoyi ne marayu maraya ce daban-daban akwai marayan adawa akwai marayan saludu akwai marayan mutanen annabi lut akwai ashabul aika akwai kwawa gobe da fita duka kaji kaji sai Allah maka kuce sarki ce to wayannan marayoyi daban-daban a halakna duk mun halaka su lamma zalamu lokacin da suka yi zalimi shine wato saboda ne bi zama bi kufri wa ilahi saboda kafirci da taurin Allah ya halaka su Allah yake waje Allah li ba halikihim mau'ida kuma su ba ba wasu kamaji su ne muka halaka su ba sai da muka sanya wa halakar halakar wata su lokaci kar ku dauka kuma wannan maganganun da kuke yi da wani abubuwa da kuke ta faɗa zai gagara Allah muku cikin sarki ku ba wai kan da aka halaka ko wani zai da Allah ya sa muku ranar da za ku kare sannan kuma ya halakar da duka je da kuka da sarki to sai Allah ya yi na وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani yanzu bayan kamar yanzu ta iya cewa daga can kuma wa'azi ya kare an tsaya bidiyo ta gaba yanzu kuma Allah zai kuma ba da wani labari kamar yadda mun san da zama mun cikin na sura to saboda haka bayan abubuwan da suka tambaya yanzu Allah yana ta gaya musu abubuwan wasu abubuwan daban yanzu za a zo a yi bayani dangane da wato annabi Musa alaihi salatu wasalam da yaron wanda ake kira Yusha wa Ibn Nun Yusha Ibn Nun wanda malami suke cewa wato an ambaci cewa shi wannan bawan yana da cikin bayin Allah wanda kuke sarki yana dan tsakanin in wato rasti da kuma injiyar wanda da ake fara yana wannan gurin a zaune Allah maka mutum zargi ya ce muka misali da da jiki ne mutum a da alai ne to sai Allah maka mutum zargi ya ce malai ne kuma yana da ilimi da yawa shi wannan bawo Allah da za a yi magana a kansa wanda annabi Musa alaihi salatu wasalam ba shi da to da haka annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya zo ya haɗu da wannan malami wannan bawo Allah da yake da ilimi da yawa wanda annabi Musa ba shi da shi duk da cewa za mu ji asbabun da suka yi dogon hadisi ne a wato bukari da muslim suka kawo da wasu malaman sunna cewa asalin abin da ya faru wata rana a nan musa ya yi wa'azi wa'azi ya kai wa'azi wani da shi ya ji daɗin wa'azi ya ce anya ba ko da ya ji kai ne ya ce babu eh ka san aiki ɗalibai ba su wasa wasu za su burma ko sai su tura ka ake jajjera su dawo to da haka ana faɗan wannan in ya ku abu wanda ya ji daɗin karatu ko wanda ya fita ilimi ga nan wajen yake babu to Allah ya yi jijin wannan kalmar da ya faɗa kuma ya abin da ya faɗa a doron ƙasa a haka ne a zahiri domin shi ne annabin Allah ko ya ce wa Allah ko da rijin babu to amma saboda ana zuwa ba da wani darasi musamman ga mutane wani ilimi cewa duk shi da malamai za su bayani akan ta'alimin zo da Allah banda wannan na wato malam da ya kawo a wannan sura daga nan zuwa inda zamu ci gaba ɗaya ya gaji ne na ɗalibi da malami duk matakin da kai idan abu ko ne kar a addini kar kar kaji zuwa dan ka je soro kaza ka san kyaulan wani ka san kyaulan kar ka ji kai daga wannan lokacin kuma Allah ya ɗauke sarki zai kankan da kai amma daga lokacin kana jin da an magana sai aka rawa Allah ya ce almajiri to sai Allah ya rika kaza sai ta daga daga lokacin da ka zama farfesa kake da ai ka kura buku ko ka zama kai wurin ka kura buku insha Allah wannan mutum sarki zai dan ko wanda ke ko ba haka to shi kowanne yanayi idan Allah ya daga mutum a ta dukiya in Allah ya baka ita kana jin zuwa wanda ya za a garin ku sai kai to sai Allah ya ba ku fadda an Allah Allah alaihi wa sallam ya ce ba wanda zai kankanta kai ba sai Allah ya daga wanda kuma ya daga kansa ya rika junawa su ya zuci domin Allah yana da kiri da wani kuburi ya ruwa al'azaba da girma da isa na Allah ne baya zuwa samar wannan mayafin nasa ne saboda haka wanda da shi ne za a ba da tattauna Allah yake wa isa da Musa ne fatawa ka tuna lokacin da annabi Musa yake wa yaransa yushau ibn Nun malaman tarihi suna cewa shi ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu a suratul maida qala rabbul alamin alladhina yaquluna amanna wa alayhi madkhulu alayhi bilbaba yuzikum yanati wannan mutum ne suna ji a tafsirin mu na bara a suratul maida da azumi mun dai yi bayani a kansa saboda haka sai yake cewa to ka tuna lokacin da annabi ya gaya wa yaransa la abrahu cewa ba zan guje ba ila azabi ba zan guje ba inna aliman wannan guri domin Allah ne ba su wani cewa kaji tun da ya faɗi wannan sai Allah ya yi jijin kalmar da yake da kaji da bi tsakanin daidai mutuwa albarai ma haɗa ruwan wato rashi da kuma inda ya wasu inda suke ga su nan har yanzu ba da yin ta ce in ka je gurin za gani ruwa ne zuwa amma kowane zai gurin sa gaba har a yanzu haka yi saboda haka har sai ya je wannan gurin akwai bawan da yake zuwa ya je a cikin inda ya ce ba wa yanzu ji karatu to je a ne ji zai gane cewa ya bi karatu ko ba ya bi saboda haka da mu ga yin zargan Allah ba ku da ji ba ki da cewa zai tafi ya dauko ji dauko ji ne dauko ji wannan ba akwai da shi sai ce la ada abdu ga wajmal bahari Allah ya ba su wani ya tafi a hadi ya ji wato mahadan mahadan asiyari da mahadar wannan gugula guda biyu aw abu zai yako ba ko kuma ya tada biya inda zai ke kara hukumar tsawon zamani to kada ya dawo sai ya tada wannan ba wani wasu malaman da biyu suka ce hukumar shi ne shekara tamanin in shekara tamanin zai kada ya dawo sai ya haɗu da malamin idan zamani guda za a ɗauka shekara ɗari ko ɗaruruwa kada ya dawo tun da Allah ya ba su umarni sai ya haɗu da wannan ba wani to me ya faru bayan ya tafi na'am فلما بلغوا مجد عليه يعقوب ما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا
Allah wajen zargi yake falamma balaga majma'a bainahu ba yayin da suka isa ma hadar wadannan ruwa guda biyu tunda da ba nan ne gurin da Allah yake ciki ko sannan idan sun je za su haɗu da wani bawan Allah sannan idan sun tashi zuwa wato kifin da suka ɗauka gudun idan ya ɓaga a wannan gurin to a wannan gurin ba Allah ne haka Allah ya yi a annabi domin shi Allah yana magana da cewa ya dage yi da biya ta wajen ruwa tsakankanin ruwa biyu idan inda gudurin zai bata ko kifin zai bata a nan ba wannan yake ne mai a nan gurin saboda haka suna zuwa majma'a mai nuhi ba suna zuwa wannan wato matattarar tattar tsakanin tsakanin kogin guda biyu na biya hauta ruwa sun tsaya hutawa sai suka bar kifin da suka tori a matsayin guduri ya ba wa yi kyau ibu da ya rike masa wannan kifin a matsayin guduri an zauna huta kawai shi yi kyau bisan bibiya suna ne ya ruwa ba bisan ba wata kan dabilahu sai kifin ya dau hanyar sa kilba hal a cikin kogi taraban sai zaman masa taraban kamar wato kallon abin nufi kamar ba ruwa ne gudun kawai ne suna ne gudu shine taraban um domin tsari shine wanda yake da biya fili ba ba a ruwa سواء منكم من أسر القول ومن جهل به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار سارب بالنهار هذا أتيروا hanya sanari sosai shi biya samu sanari kaga ba cikin ruwa ba Allah ya ba shi ko ya tuna ne cikin sanarin da yake tafiya shi ne fadda kaza dalilahu fil ba'ri taraba shi ne mala ne yake ga wani da zalika annahu kana wa duqal umira ko bi hamli hawtin mamnu' mamlu'in ma abu ya dauki ya abu ba sai da ya dauki kifi wanda kifi ma sai aka busar da shi aka saba da gishiri dan ya dade shi gudurin ba sai da aka saba da gishiri wakila lahu yace mata bakatta al-huda kana yauke kau kamar da wannan kifi sai Allah buda ya tambaye saboda haka wato batara ta bana ga majma'al bahrain sai suka ci gaba da tafiya a sai da suka bi wato mahaɗar wannan kogin wa hunaka ainul yuqalu laha ainul haya a daidai gurin akwai wani idaniyar ruwa da ake ce da ita idaniyar wato idaniyar rayuwa bana ba wuna ne ba ne yake suka yi bacci a wannan gurin wa azabul hudu ne da yake zani kalma wannan hutun da suka ajiye a filin da suka ajiye a cikin kwando da yanzu dan jin wannan ruwan ya taɓa shi kawai fassara ba sai fito gudu da ya san sallare ko ya duba ko ya mutu haka da dan jin ruwa ya zo taɓa shi ko ya yi farfado وقال في مكان مع يوجع عليه السلام yana cikin wani wani ko wani kwando na yau alaihi salam dan malamin sun ce shi ma annabi ne ana cewa annabi ne ya ce ibnu ne shi ma annabi ne wa zafara min al-maqam ila al-bahr nan da nan saboda haka a biya gani kawai ya shiga cikin koyi ya yi tafiya ta shi ba fa sai kaga yusha alaihi salam ana haka yi jau abin da Allah ya tabbata a gare shi ya farka wata kada al-wujud bil bahr yada ala yasiru fi kawai shi ya shiga da yawo cikin ruwa yana ta tafiya والماء له مثل القاد لا يلتزم بعده ولهذا قال تعالى فبدأ سبيله في النار تربى أكثي وأتكين كوشي أبو قرى إذا غاد بندوي bayan ga ruwa a jeji ga kuma hanya wanda kamar dutse to kawai kin je ga mujiri ya zula ne ta biyar shine Abdullahi da Abba yake cewa karabar ai ya samu ruwan yadda kasar dutse haka ya zamu to shi ga shi ba ya iya samu yadda zai yi wasu ba ne suka ce annabi Musa da Isa ibn Lut da ta dage musu shi ba don wata biyu da gefe ruwan su karkare kuma wannan aka yi tabbata a bibi ibn Abbas ba to shi ne wanda kana sabilahu fil ba'd daraba sai Allah yake balan ma jawaza yayin da suka kai da raguwa yayin da suka kai da kale ne da dawo sai ce wa yaron bayan an kai da gurin da aka huta sai ce wa Isa ibn Lut atina gada ala kawo mana abincin mu na rana ko na safi domin algada ba wai dole sai abincin sabo ba har na rana da kuma larabi yana kiran sa gada kawo mana abincin mu laqad lakina haqiqa mun abin safarina mun gamu da bin safarina hada ai lakina na saba mun haɗu da wahala wahala bin safarina hada wannan tafiyar ta shine malamin kaci abubuwa biyu za mu koya nan na farko shine mutum zai koyi karatu zai da yake mu lallai zai jawo Allah abu na farko ke da abu da wajibi ne da duk gudu domin Allah mu ga abin da Allah yake wa ya tafi ne wani ne amma ya dau gudu kada mutum je ya tafi ya yi wani karatu da Allah ya zo karatu ne gudu da ya sai da ba ba zo da gudu ba haka musamman ga wuce zai zo ya kawai ana kawo karatu wani zai yi jama'a da Allah ya ce maka wai wurin dan uwansa zai zo da aikin banki a nan duk wayannan da ake da ita bai mawaya ba bai dauko kun mota da dawowa da komawa da kudin ko ta bana ba wai kawai ya kawo saboda kullun ana biya a wurin tafsiri an ce a a taimaki dan tabarki ibnu sabili haka al'umma musamman ba hudu babu mai wannan mummunan ɗabi'a irin irin ba hudu ta fi da biyu da yake ba wanda suke je karatun mu na alwaji ai sun je da muke da wani ba Allah har sai da yawa mala Abdullahi Asawa saboda tunani ya kodi a nan gori gurin karatu wani ba Allah ya tawo zuwa kawai muna karatu ya miki na fara ga alaji ya miki kawai yace al'auran sa gaba dai bai da lafiya kaza kaza yana wata irin magana yana wata irin tafiya to kawai muna idan da sallar magarba za mu karatu sai kuma mu yi yana magana dole ka dauka ya ba abubuwan da yake faɗa gaban sa wai wallahi wajen lafiya ce da shi idan wato ba magani da ya kare idan ba a taimaka masa ba zai shiga matsala sannan da dubu ɗaya ne ya daro dubu ɗaya sabuwa sabuwa kar ya ce kawai dubu biyu yake so a cika ba eh a san wajen makamarta yin da muke karatu a ai ba abin nan na taɓa ganin da an yi ja abin da ma ɗori shi da yana kawai abubuwan sai na kirawo inji da nake to wannan ba shi ne wanda ya zo ya kaga tsuwa sai na kirawa da Abdullahi ya ta nake ce masa ni ina tunani ji wannan ba zai to kawai abin da nake jira ya tsaya a bakin kofa yana a wannan bara ya zo zai buɗe mun gaban sa nake nuna sai ka buɗe mun gaban ka saboda haka ya koma ya tsaya wasu daga cikin masu imani suna za a maza ta wani ya zaro sabuwar ɗari biyu ya bari to na abun da ga yi ya ni wannan na san kuma magana da yake yi ke da gaskiya ita ke to na wannan maganar su da suke yi matakan sai abun ya ba su da cewa wannan ba kamar abokan da maka kanka suna zuwa sai suka fara yin tambayoyi sai kuma kawai ya ba da kansu cewa Allah ya ba ka ba abin da ya sani to ni dai zan na gani ko dai a nan ko a wajen lafiyar mu bai fata da jama'a da yake yana komawa sai da tada wata zannan din da ya zauna mana ban bayyana sa wai suna so wanda wani ma ka shi ya zo ya ce ga mu da sai du ji ne kai a zo to anan ne alƙalarin ya sani inda ba da yake ma da Allah da yiwo yana zuwa saboda haka ne da ya ga ya da kai sai yanzu yau da ke kai gari a daya ne ji wallahi sallahi abinci ne babu nufi da dubu ɗaya a nuka ba ka da abinci sabuwa banda ma za mu kakan a dubu ɗaya da ruwa da gabuwa da kudin da amma dai dubu ɗaya na ce ni yanzu idan ka ba wannan dubu ɗaya zan kwana uku ina cin abinci da ita ke na ce wannan banda nan da kake gani duk da sunan kana ganin su da tijiyar da turoga ba kowa ne da gani su a aljihun da yanzu amma kai kana da dubu ɗaya ka kawo Allah ƙara kuma kai ƙarya da muguwar cuta to amma abin da zai maka kawai da na kira wani muka yi wannan biya da malam gani da wani honorable ya zo muka zauna muka yi wannan biya ina ji honorable din na zai ji wannan gogon da ya ne brother sai da shi kana ji wannan ke dan gogon da ya ne sai biyu din kuma hadisin Qur'ani amma idan aka biya ga yi saboda haka yi muka zauna sai nake muke maza da tiya sai ce to za a ci gari ba idan mai ji ne sai nace na da biji da aka baka ya kawo nace kawo ta nan sai na karbe sai na kirawo da ga masallaci da ta ta da abudin masallaci ko ba ka bari karbe da ka da abu wannan dubu da ba dan ba sai daga karbo da ni ita ma wallahi ba sai na karbe ai wallahi ba ba to saboda haka wannan shine da abin da ke ji babu wanda wannan muguwar dabi'a ce ba hauku nace maka ka ga yanzu illa za ka yi ni Allah ya ga mana alqur'ani da ke wuce ko mu ga tun ruwa nace yanzu za ka ga waɗanda suke da larura ta ga ce a hada nace yanzu idan aikin ne gurin ji za a gaba ɗayan mu je mun gaji wallahi da kuma dan zabbe ji kuma ba tsari ne a kai zabbe ji dan asalin wanda gani ne yayi da asalin dan asalin na ya ce ai sai na ce yau je je yau da guda ji da karewa dan abu da wani Allah kan ya ji nace na ku wanda wane wata ji da sanin to sannan dai ka ba kan wannan ta irin dabi'a to shi wannan rubuta je da ya sai to wa kana maka lawo ka ganni nan yake wallahi kin da ji da kike yake na jira ba irin wa'annan zaraka eh ki duba shekara 36 yace ya ne da shi wannan yace ne yace ne da ni yace to ba ga yawa yace muna zabun kanku lokacin a dai shi na hadda alqur'ani sannan kuma an yi taji wannan lokacin suna kan gadiyar yace a dai lokacin wani ya taji a masallaci yayi bara musulunta ya musulunta ya babbaje sannan kuma wai da komai yanzu ga larura da yake ga kaza ga kaza yace saboda imani da namu yace wallahi kudin ka guzurin ka gaba ɗaya yi ba da kawai yake tafiya yaji faraga yace guzurin ka gaba ɗaya yi ba ba yace maka zai je ka wannan yace ma bai zama kan ji dika gaba ɗaya yi ba yace ko shi ne yarwa ne ki ji ba saboda ta kai ji irin halin da bawo Allah da zai shiga yace wallahi ga gari ya ji kun gari a cikin zariya yayi dallan la'asar a wani guri kawai sai ga mutumin da ya kuma miƙewa ai yana miƙewa kawai sai nuna baya jin hausa gaba ɗaya sai koma turanci ya rika turanci ai kaza shi ya yi kwambatu ne kaza sai dai gaba kan sai ni ko gurin da yana zuwa sai kima turanci to kaga ya dan jami a turanci sai kima da turanci yake ka gane ni yace kalle ni da kyau ka gane ni ya tsaya da jami'a ni ne da biyan nan da ka zo kai a gurin gaban mazan lafiya ne yace wanda ka zo kai mu kaza kaza kaza yace ka san nawa ne kudi na yace ne yace to kudi na adadi kaza ne bai kudi na kaza yace ka ba ni kudi na ko ki fadda kai a gurin nan inda yana ji da zafin kanka yace kada ji zaro kudi ya dinga adadin kudin da ya bari sai ya ji shi to jama'a da fara da ya ji ko gara ba ku ba ku ba sai gaba to wallahi wallahi haka al'umma mu yanzu ta koma akwai babu kadan nake bawo Allah gwara ka tashi a wannan lafiya ga mu ja abu kace eh kowa ya ga hali da ake ciki wanda yayi ya ba shi ke nan kawai amma ka yi wa Allah kanya kace nake kai na san yanzu cutar da Allah zai dora ba a gaban ka kace ai cutar da za a dora ba a gaban ka ka fita gudu kai ka san me cutar gaba kuwa gaba ɗaya ba ka tashi da aiki cutar gaba amma ka zo ka yanzu Allah ya dora ba wannan cutar kai yaya to ku duba ba annabin Allah Allah da zai tura shi ne wani ne ya dauki da dauka ba zai ga mara da Allah da Allah ya tura ta ba sai da ya dauki shi ya tafi da shi sannan kuma ya sha wahala a tafiyar ta ya dauki shi kaiya ba kuma da yin zaka tafiya to ka dauki kudin zuwa da dawowa da kudin kota kwana inda dama har da kudin hotel wanda ka je neman gaba ya dan ka dan kama karamin hotel ne da shi wannan shi ne tafiya amma da je kundin bala ko da je ka zo gurguri ka zo ka kar baya waye ce kudi kudin da gano kake ce ka kawo inda ka rike ba gwara da za ka ci waya ba sai ka je da nan ya baka dama ka zo to ka haka al'umma ba wuce ta ko ba wallahi mu haka babu wanda ya kowa da ya da kowa da kabila da irin ta watsala amma mu tunda a cewa da muke mun san cewa wannan matsalar ni a bayyana da ta kowa kabila karbi a Najeriya wajen ba ai sai ne cikin malaman mu yana gaya mana akwai a tawo cikin da awa wani guri wani sarki ya mutu da kauye yake musu ya mutu da amma sai ya yi da ba zai bara ba shi ya dauka bara rukunun bil arkanin islam saboda eh ba inda yake ganin ba su bara zai haukawa sai mu ji ya hauka sai ce amma dai ne an yadda ba zai bara aka ce ai aka ba bayani cewa ai bara kaza kaza kaza yake to ai shi bai yi da bara ko rukuni ne da musulunci ya yi kada shi ba musulunci amma wanda ba to wannan tabiyyun gaba ɗaya sai da zan kama mu in makalkale mana kuma hawan suna ganin cewa duwa Allah ga ya fito kai shi sa ko da ma da fito na kalada wallahi da ji kalada kyauta ba da fito na kalada na yi sadaka tana alkata wato da ga abubuwan da musamman amma bai kai kyauta ba dalilin na farko shi ne annabi yana karɓar kyauta za a karɓar sadaka wannan kadai ya yi sannan kuma kyauta tana bawa wanda kake kauna ne kuma kake girmamawa shi ko da daga tana bawa wanda kake tausayi wannan dabi'a ce wanda muka yi wata barka kuma dole ne shi ta ga an taso za a kai ana ta magana bara bara bara wasu aka samu wasu suka hau suka duwa har aka rika maganganu a rediyo wani suna cewa wai ai asalin al-muhajir fi sabilillah wai al-muhajir al-naziri ke da Allah ya bi duk da ba mu da kai jira da wadare ne ke to shi da Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wato annabi Musa da kansa yana cewa la kan la kina min safar da hada la kada hakika mun hade da wahala a wannan gajiyar ta in ba ka da ilimi ba abin da ka ga wahala sai Allah yake قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنت عليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا kamar yadda malamin ke faɗa wannan annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda da yake wato cikin gwagwarmaya da da da da Fir'auna domin akwai waɗanda aka dawo gare da Sa'id bin Jubair ya karbo ruwaya daga Abdullah bin Abbas wasu daga cikin Yahudawa da masu da babbiyan da yake suna cewa baba annabi Musa Fir'auna da ne kamar yadda Nawfal Nawfal bin Dali yake riya cewa wannan Musa ba Musa ba Musa Fir'auna ba ne Sau da haka wannan magana ba da suka ce lallai magana ce da take an samu asalin ta ne daga bani Isra'ila da Yahudawa shine ba su faɗa wannan magana saboda haka Sayyid bin Zubair da wa Abdullah bin Abbas sabda cewa gaskiya ne a nan mutan da ake magana akai ba mutan Fir'auna gari sai Annabi ya zo Allah da ga yake kadaba azuwillah kan yayi ke mutum Allah kan yayi ke Annabi mutan Fir'auna da shi yazo kamar yadda wato wai da ka radiyallahu anhu yake cewa ya da Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa inna Musa qala khatiban fi bani Isra'il Annabi Musa ya miƙe wata rana yana yi huduba a cikin bani Isra'ila fashi da ya kai masa tambaya ayi na fi alam wa ya ku wa ne qala ala sai ke ni فعجب الله عليه لم يرد العلم إليه قال لا يدري الدين فهو يدري والله أعلم ko ji Allah wa roƙa kulli bi an dinari ai Allah ya kowa ilimi to saboda haka sai Allah ya zargi shi da wannan ba Allah ilayhi inna li adam bi majma ibn haram sai Allah ya mawa shi cewa ba ta dinna da bawa aka san zalin ma hadar wannan gogunan guda biyu huwa alamu min ka kaje ya ji da ilimi kala mu da ya rabu da yake ya rabbi wa kai dali ya zan yi da ya zan yi dali kala ni ce da kudu ba aka huta ka dauki kifi ka ji alu bi rizqan ka ba abu ko cikin wani kwando fa haidu ma fa qatal huta fa huwa kamba duk inda karan da jibin kai ne ne ki karanta to wannan bawa da yana gurin yana wannan gurin fa kada huta ya dauko kifi ka ji alu bi rizqan ya ta cikin bo sun man da ka wanda na awu fa dawo yuja wa ibnu nun alaihi salam sai da ni yaron da annabi yuja ibnu nun alaihi salam yana da rubutu saboda haka bayan sun je a tayi da aka yi safarata wada'ahu fihi ma qadama suna zuwa gurin wani fa katon dutse sai suka jefa ruwa sun gaji saboda wahala suna tafiyar gaba sai suka zauna don su huta suna kwanciya sai bacci ya kwashe saboda wahala tafiyar da suka suna kwanciya bacci ya kwashe to bacci na kwashe su a wannan lokacin wakka rabar hutu da zuciya sai wannan shi yana jin gaisuwar ruwa sai za mu rubutun kwandon ko wannan buhu sai da biyar ba saboda haka maka raja ne ko ka kada jilbari ko ka kada kabila hu jilbari ta ba ya dau hanya tsaf tsaf tsaf tsaf wa bi da mu ni kawai ya jila da yabu wa ka kan lawo a da kudi jiriyata da ba Allah wa ka sarki ya tsare wa shi da ka da ba ya tsare wannan hukumu ya tsare masa gudana irin ambaliya da ruwa yake dan ya tafiya sai ya je haka kai da ruwa fasara alaihi hijratan ya ci gaba da tafiya kamar yawo kan dauri falamma sai kaza kamar falamma sai kaza nabiyu nabiya sahibu am wa yakbaru lahu yayin da suka farka shi yau je mata da yi magana akan kibo domin shi kansa bai san da ya faru ba kan talaka kawai sai suka tafi dai dan shi ya tsala ne ya dau buhu akai gaba ko ya dau kwadu akai gaba kawai suna tafiya sai da aka tafiya doguwa hatta idan kana min al-garadi kana Musa ne ka tawo gari da wayewa ko kuma rana da ari sai cewa yaran ka kawo mana abin zulu gudun da muka dore shi ne ko muna da haka lakad lakina min baban da hada na saba mun ja wahala ga wahala da jiya da yau kawo mana abin zulu ne to shi ne a da gudu sai ce ala aida ni kawai na da sakati ba ni labari wata kila lokacin da muka je gurin wannan fadin lokacin da muka tsaya muka tsaya huta a gefen dutsen da shi wannan fadin fa inni la tikul huta lalle na ba su tikul a gurin yanzu jau wa ma azami wa illa shaytan amma ba wanda ya manta da ni wannan tikul a gurin ba ke nan ba al'akura dan idan shi ya manta da ni wajen tunawa wanda kana kadima hu ba al azama nan da nan annabi Musa alaihi salatu wa salam ya kadu annabi jau ya fito ko ba suka biyo cikin ruwa inda suka baro yace to mu koma ko za mu yi domin nan ne da tunin da Allah ya gaya mar bawon Allah da zai koya maka karatu a lokaci ki je ki koma ko ki bi Allah yake na
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما yana jin wannan annabi Yunus Musa alaihi salam alaihi salatu wasalam yana jin cewa ai bibiya jilali a gurin da muka kwanta muka huta sai annabi Musa ya ce dan ka ba kunna na gurin ai nan ne gurin da muke zuwa nan ne Allah ya aike mu bi za mu karar da wani bawan Allah fartadda ala akarihi ba sai suka biyo akan gurbin inda suka bi suka tawo kasasan shi ne da ba tafiya wa qala wa qala li uktihi uktihi do al-qasas yana da bi suratul qasas ba ana da surar labarai ba surar bibiya alkitab shine kuma kisoji labarai yawa to da haka wannan jami'in ba na kissa ba eh to da haka nan da sai suka biyo kasafan suka biyo gurin da wato suka kara bibiyar gurin da suka dawo da dan su koma gurin da suka yadda ke gurin bani yake bare da aya kusani akariba suka koma suna tafiya a wannan gurbin nasu aka intaha ya ila sakra har sai da suka fiti a gurin wannan dutsen bai da rajulun mutajjil bi sauri suna zuwa su samu wani bawan Allah ya duba a sai ya ruwa ya duba da wani barbu wucewar ta barbu ba ganko amma in suka hango shi ya duba da barbu a daidai wannan gurin to bayan wato dinganci ya duba da barbu kamar yadda wato فسلم عليه موسى فعلا موسى عليه الصلاه والسلام يوم سلم فقال الحضر انا جوا الحضر ko alhajru ko alkibir shi ne bawo da jiwa allori abinda na muka kawo kala ba a kai can gurin ba da suna kawo wa cewa da yaje wannan gurin wato shi annabi khidir ya ga wannan ruwan ana da akwai ainul haya idaniyar ruwa wanda ta ga ruwan za ta rayu to sai aka ce abin da yasa shine yake nan har yanzu shi ma ya wannan ruwan yake ga shi za har yanzu ya mutu ba a ikirarin shi annabi ke da ba suna a ikirarin ba su wannan aqidar cewa har yanzu gidi ne shi za ba hauki in aka rasa ruwa zai kago ya fito yana da rigar ruwa hadidi Allah ba mu ruwa hadidi wannan je ka ji Allah hadidi ne zuwa ruwa Allah ko Allah ya ba da ruwa to saboda haka kaga idan mutum yana iya biya alqur'ani zai gane cewa haka jiwa yana da rigar ruwa hannu da rawar ruwa hannu da kowa ya ga mai ko ba mu ruwa guda hannu Allah ya Allah ya ji rage mu ya yi da zuwa koya ba amma mu dun ne wallahi Allah ba mu ruwa hannu manyan mutane za su fito bi jabun su suna fara Allah ya to to da haka daidai wannan kaga abin da zai rufe ba wannan karara Allah madaukakin sarki da kansa yake fada wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mutta fa hum al-khalidun ba mu taba sanya wani kafin ka ba wanda zai da wama a duniya babu kafin annabi Isa alaihi salam babu wanda yake da rai banda annabi Isa alaihi salatu wasalam shi kuma aya ne da kidin sa ko aya ce sai ta kidin cewa yana rai a rayuwa وما قتلوه وما ظلموه ولكن ضربه الله إليه Allah da kansa yake ku bar wannan magana mun tsaya cikin zuwa gare wannan muna da wasu sannan bayan da azo da ayar ma da wanda take fito da abun karara to kaga muna da wasu sannan bayan nan wa ba Muhammadu illa rasulu kad alati min qabli rusul aba in ma da ku dilan kalakum ala amadikum wa man yanqalib ala akibahi fa lam yadur Allah shay'a so da haka wannan ayoyin da sun nuna mana cewa wato annabi kidir lallai wanda za mu zo ku ko kuma bawo Allah kidir da ake faɗa din dan zabani ake mu ji ne gaskiyar magana shi ba kai za mu ji cewa yana nan da rai koya musu yiji Allah bane mutum sarki wato a oke magana magana cewa annabi ne kai ko bawo Allah ne salihi magana yana nan da rai mu ji da dama da wannan ayoyin guda biyu cewa ya mutu saboda haka suna zuwa suka kame shi da wannan rigar wa bargo ya lulluba to bayan ya yi sallama sai ce wa annabi afrika sallam waye ne yake mana sallama nan dubin ya san ba wani musulmi ya nake ji sallama nan yana babaki assalamu anan yace ai ba musulmi bane yan gari ya yi wannan faqala ala musa ya nan musa yake ni ne musa faqala yake musa bani isra'il mu san ba ni Isra'ila ne da na sani kaga ya wuce magana cewa to wannan lawan bidani da ke cewa wannan yahuda da ke cewa ba nan mu san Allah ya wuce magana domin ga shi hadisin Ibn Abbas hadisin Bukhari yace mu san ba ni Isra'ila wanda dai nake jin labarin sa kana na yace kwarai ko sai yace a kai duka kuma a nan kafin mu wuce yana nuna cewa lallai annaba ba san ke ba ai kama da yayi ne zuwa annabi kidi yana ganin shi ce a Abuja ne annaba ba kaje ko kuma bai rage musu wadai ko dai ba domin gaibu matsayin Allah ne kullu ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba shike nan ba matsayi ne na Allah shi ba ba a ba annaba to shi ne yake cewa mu san bani Isra'ila yace kwarai ko a sai kuka ji annabi ne ma'ul lin da rushda na zo ne don ka koya mun dangane da abin da Allah maka cikin sarki ya sanar da kai ka kin yadda ni a kan hanya ba ne dai kiya shine ni ba mu din zaro gida saboda haka bayan ya ga ba wannan sai ne mun bazara ko yawa waje ba Allah yawa sai da kai
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Allah yake fa waje da abda suna zuwa wannan gurin jiska ta wani bawan Allah min ibadina da gabayin atainahu rahmatan mun ba shi rahama din kai to kaga daga nan muka fara gane cewa nan ne Allah gun Allah kidir ba ba ba wali ne kamar da wasu ke faɗa wani salihin bawa Allah gun Allah ne domin ba so su fake da wannan kamar da Imam Al-Qurtubi yake faɗa suna ce dacewa akan kiris lallai waliyin Allah ne dan su nuna waliyai sun Allah ba domin gashi Allah ya tura annabi ya je koyo karatu a gurin wani sai mu suke su zuwa kansu amma da jin da ya inganci tsakani da Allah Imam Qurtubi wa Maliki ne cikakken ba Maliki ya zo yace har magana wato ba zuwa nan maganganun da yake kawo ya rusa yace magana ce wato wanda ba ba ta da asali yace gaskiyar magana shine wato a a Allah annabi kidir annabi Allah ne ya kawo dalilan inda Allah yake cewa a hudu ya kace ne da rahmatu wato rahmatu rabbi lokacin da suke cewa ba za su yi imani da annabi alaihi salatu wasalam ba wato a hajji ya turo wasu daga cikin wannan alƙarya ta yi sai ya turo manyan mutane a turo sarkin gari kaza da sarkin gari kaza sai sun ba wa Allah ya kirkin ma ya bi sannan za su yi cewa annabi alaihi salatu wasalam cewa annabi Allah ne sai Allah ya ce a hum yaqtimuna rahmat rabbi sai su ce raba annabta ba a rahama ya zo bi ba da nubuwa to shi ne aka ce wato rahmatan min indi ba mu muka ba shi annabta da gari wa 'allamnahu sannan muka sanar da shi min ladunna da gari wa ilman muka ba shi ilimi ya ilmun ladunni kuwa Allah annabawa yake ba saboda haka wannan ya nuna cewa lallai a bidir annabin Allah ya Allah yake na'am قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت بالله قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Allah yake kana lahu Musa sai annabi Musa yake da wannan bawa Allah tunda da ba gurin sa Allah ya tsira yaji koyo karatu hal attabi'uka ala an tu'allimani shin bala yi ka ba dan ka koyar da ni ma ullinta dangane da abin da Allah ya sanar da kai rubi dan ka kiryar da ni ayya ta kwarai kala sai annabi gidi yake da shi innaka lan tabi'a wa iya sabara kai dai ba za ka iya gon tabi'a da ni ba ya fara ba shi da shi ba za ka iya gon tabi'a da ni ba wa kaifa tadbiru ala ma lam tuhibbu khubra kai ala ka yi hakuri a kan abu da baka kiyaye ne shi ba baka kiyaye da labarin da baka san yayi shi ba tunda baka san ba za ka yi hakuri ba kana dai ke ka tadidu ne in sha Allah musajir da kallu za ka tare ni da yarda Allah ina mai hakuri wala a'ti laka amra ba kuma zan saba ba al'amarin ka ba duk abin da ka bani da sharadi zan bi shine malamin ke cewa daga za ka samu cewa da malami ya bawa talibi doka wani bawa Allah yana da lafiya ne muna karanta cikin nan da shi shi ba ce ne dan da yana wasa shi su ba ga nan nada wani abu da yake mata shi ne yake kamar yake da ya kura kawai ya kura da wasa yace zai je ce mai yanzu ya yi rubutu za a duba amma idan ya rubuce awa uku wallahi bai kalle shi ba yana da ko obi da zaune yace ya ga in aka yawa ne ko awa ne da zai yi ko ne da yana nan ne ne ko ko shi ke da zai koma yace wallahi ba da yake da ga da ne ba ko saboda yace kuma lokacin kan digiri za su zo da project ɗin da sun zo sai su kira wannan lokacin za ka kira shi zo da shi za a zauna a duba shi ba zai tundula ka ba a duba in aka gama ya awa uku na zaune shi da Allah ya zo gobe ka dawo yake wallahi da yake kai maka haka ya rike haka ya rike shi ne ba na tsokare shi da kai ne shi to ai dole ka fara domin ilimin sana'a sana'a ne nace amma ni na tabbatar yanzu idan na zo in muna karatun Qur'ani da in na zo na ƙara miki 30 sai ke fara shi ka tafi ko ba ka bane taki zai ne zai kun malam ba zai zo bane yau to mun zai zo ba ya kamata ya sanar ai ya kamata ko ba ka bane ka ji ko ai ina zaro ne ina zaro ina zaro ai ya kamata ya sanar wallahi da azim wallahi akwai malamin da yana da yanzu ya zama alƙali mun sha zuwa karatu a gaban mu zai zo ya shiga a gaban mu zai dawo ya shiga gida amma wallahi ba wanda ya zai tura kawai tunanin mu Allah ya sa da lafiya wallahi mun sha zuwa mu zauna sai lokacin isha ya yi ya fito ya sha zuwa ya sallah a yi sallah kuma a gari mu dawo to kuna kallo yanzu ba ulul azmi min ar-rusul ulul azmi min ar-rusul yanzu ina nan wata matsala abu da mun sulhu muka tafi akwai irin matsala ce da aure an sa da kuma a ciki wanda ya kamata a zauna a tattauna haka da yake ga injiniya muna zauna da shi wato ana da tattauna za a yi rubutu za a yi kaza amma an mun waya da gan goma goma wai wai sai da ranar ga waya ce wai za ka zo kuwa eh zan zo ce ina nan gaban Allah ya yanzu zan zo haka to saboda haka wayannan matakai ne wayannan bibiyar da yana sawa ilimi albarka Allah abu muzari alhamdulillah na bakara ilimin bil da fara ya kai amma muna shukar da Allah ya ta albarka to saboda haka idan kana so Allah ya ta ma albarka wayannan abubuwan da abubuwan da suka shafi ilimi da rika hakuri ne to sai ga Allah ya cikin sarki yana ta buɗa ba ta buɗa ba ai ka je gurin karatu ka zauna babu ai ba kake zuwa gurin balba ya gama komai a cikin amfana sai amfana to da kura kan doba annabi Musa da ko da wato an ayyade an tabi wanda ba magana da bin inganci zuwa annabi Allah ne kowa ya san cewa annabi shi ne da annabi Musa wa ayyuwa amma ga jira wani sharadi cewa dukkan jira ba a wato abin da nake so da kai ba na san kaza ya ba da stipulation ba na san kaza ba na san kaza ba na san kaza sakajidu ne insha Allah sabira Allah mu zai kwanta da kai gidi yanzu Allah za ka gane ni hakuri wala asila ta amra ba zan saba ba da komai ba kala kai ni ke ba dai kala ji ji kai ni ke ba dai ko baraka in har ka ji in har ka ji jira biya na farko bala da Allah ya yi duk abin da zai ka tambaye ni ba tambaya hatta ubi ta laka min hudira hatta ya ba da labarin abin da din nayi ta in kai wa kuri duk abin da zai zan ba ka amma karan bayan da nayi ba na ga tambaya so da haka nan ya kamata mu tsaya duk da mun makara hawan mu kaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wanda kake zargi ya yaje mana kuna da ƙwan gani da suna yin kyakkyawa da kuma gurta wannan kaka duk wanda mu sai mana wasiya da addu'a Allah ka biya mu da kake Allah ka kare mu da imani Allah wanda kake zargi ka kare mu dukkan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu dukkan gujewa ta sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin